أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talatin ga watan biyar shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da takwas hijiriya wanda shine ya dace da ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya muna darasi na biyar darasi na ƙarshe insha Allahu a cikin tafsirin suratul hijiri kuma muna kan aya ta saba'in da takwas insha Allahu za mu tashi ko ta saba'in da tara a wannan karatu mai albarka da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh jafar mahmud adam rahimahullah da yake sabuwar gandu za mu tashi ne insha Allah a faɗinsa madaukakin sarki wa inna ashabal aikati da zalimin na'am arama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين Allah madaukakin sarki yake cewa wa in kana afwan da na ce wa inna um, kuskuren baki ne wa in kana ashabul aikati la zalimin Allah yake cewa lalle wa in kana wa in kana ana nufin wa qad kana hakika ashabul aika sune mutanen annabi shuaib ashabul aika ana nufin mutanen annabi shuaib la zalimin lalle azzaliman mutane ne Allah ne ya faɗa ya ba da labari saboda irin abinda suka yi ta gaya wa shu'aibu kalu ya shu'aibu suka ce ya kai shu'aibu yanzu sallarka sallar da kake yi a salawatuka ta amuruka sallolin nan da kake yi su ne suka yi umartan ka ce da mu mu daina bautawa abinda iyayenmu da kakanninmu suke bautawa suka wulakanta shi saboda sallarsa suka gaya masa magana baka saboda yana bin Allah shi sa nan Allah ya ce wa inna ashabal aikati la zalimin la zalimin la kafirin wannan lam din lamun litta'kid ne qaum shu'aib mutane ne waɗanda suka yi gadara da abin da Allah ubangiji ya ba su na wadata suna da itatuwa kala-kala daban-daban daban suna alfahari da arzikin da Allah ya musu suka wulakanta annabin Allah shi yasa Allah ce fantaqamna minhum muka kama su da azaba shine fantaqamna minhum daidai yake kace fa azabnahum Allah tabaraka wa ta'ala ya dora musu wani irin mugun zafin rana sati guda suka yi ta konewa da zafin rana kawai yace ku gasu kafin akai ku jahannama سبحان الله العظيم bayan sun sha rana sai kuma Allah ya turo musu gajimare da hadiri da girgije suka karkata don su je su dan samu sanyi sun sha rana sati guda ya kone su sai ga inuwa ta zo inuwar aka kawo musu ta girgije kamar hadiri suna murna a ai rana ta ƙare sai da suka zo suna shanta sai Allah ya fara musu barin wuta ashe wannan girgijen girgije ne na mai na wuta shine Allah ce fa akhadhahum azabu yawmi dhullati inuwa ce aka kawo musu a tsammanin su inuwa ce ashe ba inuwa bace azaba ce ka duba lamarin ubangiji ka ga hadiri da idan ka kana ganin hadiri ne kamar ruwa ne zai sauka ya jika ka watakila ma ka cire rigar ka saboda zafi ya maka yawa ashe ruwan wuta za a yi maka haka Allah ya wa mutanen annabi shu'aibu da ba dan za mu kai karshen tafsirin suran nan ba da mun dan shiga cikin qur'ani mun dan lalumo wuraren da Allah ya ta da labarin su mutanen annabi shu'aibu amma dai za mu zo nan gaba insha Allah Allah ya ce wa innahuma labi imamun mubin ai lallai mutanen wato ya ce wa innahuma ina so ku lura da wani abu guda wannan la inna wa innahuma din kaga tasniya ne yanzu muna ta maganar mutanen annabi shu'aibu kuma to amma sai ya ce su biyu to ana nufin suwa da mutanen annabi ludu da mutanen annabi shu'aibu eh wannan labarin da aka ta barwa satin da ya wuce mun bada labarin mutanen annabi lut alayhi salam yanzu kuma muna bada labari a takaice na mutanen annabi shu'aibu alayhi salatu wassalam daga ji in ka ji ana ambatan mutanen annabi shu'aibu ka san Allah ya ce wa inna ashabal aikati la zalimin Allah da kansa ya ce lalle mutanen nan azzalimai ne shi da ya halice su ya ce to su biyu din da mutanen ludu da mutanen annabi shaibu labi imamin mubin garurrukansu suna nan a bakin hanya a bayyane azabar da Allah ya ce ya musu suna nan a hanya in ka zo wucewa za ka gani Allahu akbar kalmar labi imamin mubin ai labi tariqin wadihin mustabin suna nan akan hanya za ka gani insha Allah ta'ala lokacin da Allah ya kai ka shudewa ko wucewa ta inda Allah ya halakar da su to me Allah ya ce a gaba malam walaqad kadhaba ashabul hijril mursalin to wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin Allah ya ce walaqad kadhaba ashabul hijril mursalin haƙiƙa ashabul hijri lallai wato su ne samudawa mutanen annabi salihu bayan ya gama na sha'ibu sai ya dawo ya ce to hakika ina shaida muku mutanen annabi salihu su ma sun karyata annabawa sun karyata manzanni abun mamaki uslubin qur'ani mai daɗi annabi ɗaya suka aikata shine annabi salihu suka karyata amma saboda Allah ya fusata da mummunan aikinsu abin da suka yi Allah bai ji daɗi ba sai ya yi amfani da almursalin sun karyata manzanni karyata annabi ɗaya karyata manzo ɗaya karyata manzanni ne masu yawa so yanzu dan misalin ka zo ka karyata annabi Muhammadu shi kadai kace ka yadda da sauran annabawa sallallahu alaihi wasallama to Allah a wajensa ka karyata su duka ne gaba daya kamar aya qur'ani ne kace duk qur'ani ka yadda da shi amma wannan ayar wala kad kadzaba ashabul hijril mursalin baka yadda da ita ba to ka karyata qur'ani gaba daya annabi ɗaya suka karyata shi yasa Allah ya ce la nufarriqu baina ahadin minhum ko la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambanta tsakanin ɗaya daga cikin manzani da Isa da Musa da Haruna da Muhammadu duk annabawan Allah ne wajibi ne mu yadda da su yan kirista sai suka rubuta suka ce su sun yadda annabi Isa ma ba su yadda da annabi Muhammadu ba sai suka zama kafirai yahudawa su ma suka rubuta suka halaka suka ce sun yarda da annabi musa amma ba su yarda da isa ba ba su yarda da muhammadu ba sai suka halaka musulmi sai suka dace suka ce sun yarda da muhammadu sun yarda da isa sun yarda da musa sun yarda da dukkan annabawa ga baki daya ba wanda ba su yarda da su ba to haka ake so ka yi imani da dukansu kada wani annabi ka ce baka yarda da shi ba to shi yasa Allah ce wala qad kazzaba ashabul hijril mursalin haqiqa ashabul hijri an gane ko gari ne madinatu samud ake cewa garin samudawa mutanen annabi salihu su ma mun samu lokaci insha Allah wata rana da yaddar ubangiji zamu zo mu ba da labarin samudu wannan hijir ashabul hijir din garin samudawa yana nan tsakanin madina da sham tsakanin madina da sham so garuruka nan duk da ake ba da labari suna nan to sai Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa me wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin hakika mun ba su ayoyin mu ko mun kawo musu ayoyin mu mun nuna musu ayoyi daban-daban daban da za su gaskata annabi salihu fakanu anha mu'ridina amma sai suka kasance masu kau da kai gaban waɗannan ayoyi waɗanne ayoyi ne ga taguwa ga taguwar annabi salihu na katu salihu da ɗan taguwar da rijiyar da taguwar take zuwa take shan ruwa wannan taguwa akaramka Allahu Allahu akbar malam suna kallo a cikin dutse fa ta fito dutse sandararren dutse suna ganin sa tsandaurin dutse Allah da ya tashi fidda mu'jizar ga Annabi Salihu aka fasa dutsen sai ga taguwar ta fito da girmanta ba wai tana jaririya 'yar karama ba sannan ga ta da ciki kuma ta kusa haihuwa sannan ta fito da nono manya-manyan nono kuma daga cikin dutse shi ne can a cikin washams Allah yake ba da labari naqatullahi wa suquyaha yace ya ku mutane na ku kiyaye wannan taguwar Allah ce da shayar da ita da ruwan da take zuwa take sha ku kula da ita da shayar da ita Allah ce fakazzabuhu fa aqaruha mutanen annabi salihu nan suka ƙaryata shi dangane da wannan taguwa tasa suka samu abun suka suka soke ta yace taguwar Allah ce ka ku kashe suka kashe ta fa aqaruha shine Allah ce fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha wala yakhafu uqbaha Allah ya damdama ba sai na fassara ba ko daga jin damdama ka san akwai matsala fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha Allah ya nike su gaba daya ya daidaita garin yayi balansin din sa kurin komai ya koma normal kawai kuma da ƙarshe Allah ce ba a jin tsoron me zai biyo baya wani abu sai su Allah tabaraka wa ta'ala Allah an gaishe ka Allahu akbar wala ya khafu uqbaha Allah baya jin tsoron me zai biyo baya in wani ya isa yayi wani abu yayi an kashe su an halakar da su an yi duk abin da za ya musu saboda sun kashe raguwar Allah kai kai ka isa kai fada da Allah wane mutum wane mutum wane mutum Allah ka azurta mu da imani da waɗannan annabawa so ya kamata mu sani cewa dukkan wani annabi daga cikin annabawan Allah ɗan gata ne a wajen Allah Allah yana son sa Allah yana ƙaunar annabawan nan yana kuma girma su kuma duk wanda ya taɓa su to kwaji Allah tabaraka ta'ala sai ya bada labari akan halakarsa shi yasa Allah ya ce da su tamatta'u fi darikum thalathata ayyam ذلك وعد غير مكذوب iya jin daɗin da za ku yi a gidajen ku je ku zauna mun ba ku kwana uku wannan alkawari ne ba na ƙarya ba za mu halakar da ku nan da kwana uku Allah ya ce wa amma samudu fa hadainahum fastahabbul ama ala alhuda amma kaga samudawa kaga waɗannan samudawa da muke magana akan su kaga samudawa mutanen annabi salihu Allah ya ce muka shiryar da su mun ba su shirya muka nuna musu ayoyin mu amma ina fastahabbul ama ala alhuda sai suka zaɓi makanta a kan shari'a suka ƙisi yadda da abin da muka gaya musu suka ƙisi imani shine Allah Ubangiji ya maganin su ya halakar da su gaskiya wato yau ɗin akwai ƙisoshi masu ban sha'awa to amma ba lokaci ina nan ina hararo ƙarshen suran nan insha Allah ta'ala waɗannan samudawa malam ga sifar su ba mu me suke yi samudu idan baka san su a samudawa ba bari ka ji karfin su na'am wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminin me Allah ya musu fa akhadathum as-sayhatu musbihin فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون duk ƙarfinsu wani abu sai ubangiji sai da ya bayanin ƙarfin nasu kuma ya bayanin yadda ya halakar da su sai da ya bayanin ga ƙarfinsu don ka ji ƙarfinsu sai kuma ya ce ga yadda ya su malar samudu saboda ƙarfin samudu samudu saboda girman samudu wa kanu yan hituna minal jibali buyutan aminin da hannu suke faskarar dutse suna yin gidaje ba ruwansu da wani wai buga bulo wani moli ba ruwansu da molin bulo duwatsu suke samu duk inda dutse ya kai da karfi da girma har yanzu akwai hoton ana nuna ko a intanet ko a facebook ana nunawa waɗanda suke ɗauko hotunan a ƙasashen da ake da a sauran gurabansu malam dutse suke samu da hannu babu diga babu wani magirbi ba nan fas fas fas fas fas fas fas fas da hannu wallahi suke faffasawa su yi dakuna su yi abin nan su a cikin duwatsu shi yasa Allah ya ce yanhituna minal jibali buyuta kar ka manta fa shine ya halicce su shi Allah shi ya halicce su kuma shi yake ba da labarin su aminin kuma suna zama a cikin gidajen nan suna cikin aminci ba sa tsoron rushewar gidajen kar ka dauka gidan banza ne mara karfi da zai rushe sai mutum ya je karkashin dutse ya sari gida ko ya je saman dutse ko tsakiyar dutse ya faffaskare shi ya yi dakunan sa ya duk inda zai da falo da komai da kujerun zama da komai kuma da hannu ya zo ya ja girki kuma da hannu ba sa jin tsoron duwatsun nan za su iya rikito musu Allahu akbar ba sa wani jin tsoro haka imam ibn kasir ya ce suna da girman kai bataran wa ashara ga kuma wasa da addini Allah ya ce fa akhadathum as-sayhatu musbihin ba suna gadara da da da da, da karfi ba to da Allah ya zo halakar da su sai halakar da su da tsawa ba samu da fa to ban dai taba ganin ba samu da ba amma dai ana ba da labari guda ɗaya a cikinsu da hannu ɗaya zai rushe masallacin nan da hannu ɗaya yana tura shi zai kwantar da shi manyan mutane ne da su da adawa wai shi ka ji ai shi yasa zaka ji ana cewa ka ai wani kato ne kamar ba samudi wasu malamai suna buga misali suka ce misalin ƙanana daga cikinsu ka san irin bishiyar kuka din nan katuwar bishiyar kuka wanda in za ka ga ƙarshen ta sai hulaka ta kusa faduwa ta mamaye fadin ta tushen ta kaɗai ya yi fadin masallacin nan to shine misalin ƙarami daga cikinsu guda ɗaya ga tsawo da nisan kwana sai mutum shekara dubu a cikinsu tafka tafka kafafuwansu yadda ka san me akwai wani hoto da aka taɓa nunowa ina jin a wurare ne na tarihi watakila wani ne ya mutu a cikin samudawan ya mutu Allah ya bar kashinsa ba abin ne shi ba wato kashin yatsarsa kawai yatsa daya wani bature ne suka zo suna dauka irin suna major din nan suna dan gwaje-gwajen su baturen da aka nuna shi a yatsa fa a hannun bai samu da guda da yatsarsa daya wannan yatsa yatsar wato sai ka gano baturen dan karami yatsar kuma doguwa yadda ka san wata bishiya ce aka kwantar da ita yatsa daya ga wani can a wajen daidai kugunsa ƙashin kafar tsawon ya isa ƙashin kafa guda ɗaya ya kai falwaya ɗaya tsawo dogo kuma amma da diri irin na mutane halittar irin ta mutane komai da ka sani ido guda biyu hanci guda biyu yan yatsun nan guda biyar amma fa tafka tafka Allah yi su Allah mai hikima da ya zo zai halakar da su don ya nuna musu gajiyawarsu tsawa ya musu tsawa raba ba ba ba ba ba tau an kammala da su saihatul azabi kenan shine afa akhadhatumus saihatu musbihin asuba tana yi Allah ya ɗoro musu tsawa malam kamar wasa sun ɗauka hadiri ne a rana ta hudu kenan tunda Allah ce tamatta'u fi darikum salatata ayyam zalika wa'dun ghairu makdhub rana ta hudu Allah ya ɗoro musu wannan tsawa ya halakar da su Allah ce fa ma aghna anhum ma kanu yaksibun abinda suka kasance suna tarawa ko abinda suka kasance suna aikatawa wallahi bai wadatar da su ba na yin shirka da Allah da kuma aikata munanan ayyuka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo zai wuce ta wato alhijir can da Allah ke cewa laqad kazzaba ashabul hijr al-mursalin manzo Allah yazo zai wuce yake cewa sahabbai la tadkhulu masakin alladhina zalamu anfusahum kada ku wuce ku shuɗe ku shiga ta gidajen waɗanda suka zalunci kawukansu ga gidajen nan Allah yake annabi yake nuna sahabbai illa an takunu bakina ku fashe da kuka in za ku wuce ta gurin ku ta kuka an yusibakum mithla ma asabahum saboda kada abin da ya same su irin ya same ku annabi ya ɗauki mayafinsa ya lulluba yana fa kan abin hawa ya lullube kansa yana cewa Allah ka kubutar da mu Allah ka kubutar da mu Allah ka kubutar da mu haka sahabbai su ma suka lullube kansu kuma ya ce mu fita da sauri mu wuce har sai da ya wuce wannan kwari wanda kwarin wani ziri ne wanda ya shafi wannan wuri na mutane da aka halakar da su ashabul hijr inda ake faɗa la ilaha illallah wannan yana nuna mana cewa abinda qur'ani ya faɗa haka yake kuma Allah ya nuna manzon Allah a zahiri ya gani kuma bai gagara ba Allah ya yi mana azabar da yayi wa waɗancan fa bai gagare Allah ba shi yasa kada mutum ya rinka shiga gonar ubangiji kullum istighfarin ka yafi bayanin ka yawa kullum tubanka tubanka tubanka tubanka ya fi aikinka yawa muna da ayyuka muna na marasa kyau idan da Allah zai dora mana su a sikeli wallahi wallahi ba za mu kai labari ba so yawaita istighfari manzo Allah ya ce ya tubu ila Allah wastaghfiruh ku tuba izuwa ga Allah ya ku bayin Allah ku nemi gafara ubangijin ku fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra yace kullum fa sai nayi istighfari ɗari Allah Allah ka azurta mu da yin istighfari ɗari kullum din ma annabi kansa yana istighfari guda ɗari kullum kaifa astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah ka yafe mana zunubanmu wato Allah ya taimake ka ka iya zama ma ka tuno kana da laifi ka rinka istighfarin wallahi ni'ima ce babba wallahi wasu mantar da su ake yi wallahi a baka taufiki da dacewa ma ya zama kana yi din ba dace ne kuma ka tsaya ka yi wa kanka da kanka lissafi da tunani kana yi idan kana yi guda nawa kake yi in annabi yana yin ɗari da ni da kai nawa ya kamata mu rinka yi don Allah annabin da Allah ya ce inna fatahna laka fatan mubina li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ni da kai da muke dulmiye a cikin laifi da zanubi mun yi baki saboda zanubi a cikin laifi muke kullum wallahi duk wanda ya ji cewa wai shi wani ne wallahi ya yaudar kansa ka yadda kana cikin kazanta wallahi shi sa dole ka rinka yawan wanka dan kana tuhumar karka zauna cikin kazanta to ka yawaita yin istighfari annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa a hadisin da imamu ahmad ya rawaito shi yace kaga hajar al-aswad wannan hajar al-aswad dutsen nan da ake cewa ana zuwa a sumbance shi a jikin ɗakin kaba ba kaga baki bane aka ce da shi hajar al-aswad manzo Allah yake cewa dutse ne fari sal ya fi nono fari dutsen gidan aljanna ne amma ana saukar da shi duniya fa sawwadatu khataya banu adam khataya bani adam kurakuran bani adama laifuffukan bani adama na bil adama shi ya maida wannan dutse na hajar aswad ya zama baki kirin saboda zunubin da muke aikatawa wai sai wani ya zo ya ce wai ya sha iska ya ce wai ya isi gifari har yana bin Allah bashi saboda baka da hankali ko istighfarin ka guda nawa ne salata annabin ka guda nawa ne nawa kake iya yi baka iya yin guda ɗari fa bacci yake ɗauke ka kana farawa bacci yake ɗauke ka waya waya wannan wayar taka wannan wayar taka tafi ta fi hannunka muhimmanci a wajen istighfari wannan wayar taka tana ci maka wajen awa biyar kullum awa bakwai kullum sama da haka amma ba ka iya zama kai istighfarin minti talatin a cikin mu waye ne yake iya tsayawa ya bawa Allah awa ɗaya yana astaghfirullah astaghfirullah kawai baya komai awa ɗaya din nan cur ya zauna astaghfirullah astaghfirullah yake waye ne a cikin mu yake yi amma waye a cikin mu wannan abar bata ci mai sama da awa daya rana waye ne ga cin kuɗi ga nauyin aljihu da fasa aljihu da wuri iyalinka ba ta cin kuɗin da wannan abin take ci wallahi na rantse da Allah kuɗin da muke zuba wannan ba ma ba wa matanmu dan kullun sai ka loda mata matar ku za ka zo 200 naira 200 za ku yi ta rikici da ita canjin naira 200 ba ka iya bar mata amma wannan za ka je ka loda 1500 halo halo halo halo kana jina wallahi ba na jinka halo halo halo halo kana saukewa za ka sun janye 750 ba haka ba ne? eh ko ta yawa ta yawa 750 kas su zo su kama ni ko? to bari rage 650 wallahi wallahi ni wato kuna jina ko wallahi ina gaya muku tsakani da Allah ni ko wallahi ina tausayin kaina akan wannan abar Allah wannan abar ba alhamdulillah na san alheri nake da ita daidai gwargwado galiban insha Allah amma ina tausaya wa kaina wannan abar yadda take daukar lokaci na wallahi Allah wallahi kuma ina yawan maimaita wannan abun a karatu saboda mu dawo cikin hayyacin mu yau wannan abu ta hana mu mu ba wa matanmu lokacinsu duk mai gida yanzu idan ya koma inda yana da data to wallahi bai da lokacin matarsa wallahi bai da lokacin matarsa wannan abun taɓa-taɓan nan na ciki wallahi shine ke lokaci malam ana cin tuwo fa ana yi ko ba ka bane mutum yana loma yana abin yana taba yana yi babu inda ba a yi yanzu wasu fa alwala mutum yana alwala fa ka duba dai kaga ba munasaba alwala wallahi mutum sai dan dogare ta kai dan danna nan kafin ya wanke nan haka ya tura wani sako ya kaga wanda ya zama jaraba wannan ta zama masifa kenan to Allah gyara mana halin mu Allah ka gyara mana so mu aikata abinda zamu kukuta daga azabar Allah kada a zo turawa su yaƙi tunaninmu da hankalinmu su raba mu da hanyar da za mu samu yardar Allah tabaraka wa ta'ala su zo su dora mu su haɗa mu akan hanyar da za ta raba mu da Allah tabaraka wa ta'ala akar mukallahu mai Allah ya ce a gaba na'am وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين الله تبارك وتعالى يدعو بايا فدكروا da jan kunne akan irin waɗannan ayyuka da waɗannan mutane suka aikata annaba Allah ya halakar da su sai ya dawo kuma yake cewa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi ba mu halicci sammai da kasai ba da abin da ke tsakanin su sai dai da gaskiya da gaskiya da gaskiya gaskiya ta sa muka halicci sammai da kasai da abin da ke ciki idan baka gane ba kai bawan Allah kai kanka Allah ya halicce ka ne a nan duniya don tabbatar da gaskiya so ka yi ƙoƙari ka rayu akan gaskiya abinda zai dada gaskata maka wannan ya ce wa inna sa'ata la'atiya lallai tabbas haƙiƙa alkiyama tana nan tafa tana zuwa yujazil muhsin bi ihsanihi ranar da Allah zai yi sakayya wanda ya kyautata da kyautatawarsa za a yi masa sakayya wal musi'u bi isa'ati wanda ya munana za a yi masa sakayya da abin da ya munana fasfahi safhal jamil ka kau da kai ka yi haƙuri fa'arid anhum kau da kai gabarin su wafu afwan hasana kai afwa afwa mai kyau ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama rayuwa sai da haƙuri ibada sai da haƙuri bin Allah din sai da haƙuri أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم yanzu kuna tsammanin mun halicce ku ne dan wasa abin da zai fassara maka wannan ayar kenan wa ma khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un sai ce wa inna sa'ata la'atiya wa ta'ala Allahu al-malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار a wata ara Allah ya ce ba mu halicci wa ma khalaqna as-samaa wal arda ba mu halicci sammai da kasai duka ba da abin da ke tsakanin su ba dan wasa dan wargi ba wannan shine zaton waɗanda suka kafarta sun ɗauka duniya an yi ta ne dan wasa fawailul lil ladina kafaru minan nar narkon azaba ya tabbata ga waɗanda suka zamanto kafirai suka kafircewa Allah jama'a inna sa'ata la'atiya lallai fa alkiyama fa wallahi za ta zo ku rike wannan gabar shi da ya yi halittar shi da ya halicce mu shi da ya san yaushe zai tada alkiyamar yau shi ɗin ne yake mana rantsuwa ya ce wa inna sa'ata la'atiya lallai alkiyama lallai tabbas za ta zo kuma alkiyama in baka san mecece ba ita ce ranar sakamako alƙari'a malƙari'a wa ma adraka malƙari'a yau mai yakunun nasu kalfarashin mabthus وتكون الجبال كالعهن المنفوش mai kwankwasa Allah da kansa ya ce mai kwankwasa wani zai ce tab gaskiya yau wa'azin nan ya kwankwashe ne yana nufin ya girgiza shi alkiyama ita ce rana mai kwankwasa mai firgitarwa Allah ya ce ka san me mai kwankwasa rana ne da zaka ga mutane wallah kamar fari kaga duwatsu da kake ganin su kamar auduga da aka cire 'ya'yan audugan iska yake daga ta kawai duwatsu zaka ga suna mirginawa kamar iska tana kada suna narkewa suna zama kura fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatin radiyah وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية wannan ma'aunin sai nauyi ya yi aiki ya yi ibada ya ba Allah ya yi haƙuri da duniya ya yi haƙuri da rashi ya yi haƙuri da ɗaci ya yi haƙuri da ƙunci wani yana cikin wadata kai baka da shi amma ka bi Allah kai haƙuri ka yadda da rabon da Allah ya maka nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum ko ka aikata aiki ka samu lada mai yawa Allah ya ce fa huwa fi aishatin radiya wannan yana cikin rayuwa yardadda a kiyamar ana maka albishin rayuwarka yardadda ne Allah ya yarda da rayuwarka wallahi wallahi malan talauci ba kafirci ba ne kada ka yadda wai dan kana talaka ba ka da shi ka ɗauka cewa Allah baya son ka ne duk wanda ya yadda cewa wai don Allah bai bashi abun duniya ba kamar an yi rabon duniyar babu shi wallahi ya cuci kanshi sam kuma wallahi tallahi kada ka taba dauka cewa wadata shine rabauta nawa nawa wanda Allah ya ba su wadata kuma wallahi su yan wuta ne samu da yalwa a duniya ba shi ke nuna cewa wai Allah ya yadda da kai ba ya yadda da kai a kiyama zai iya yardar maka duniya amma bai yardar maka lahira ba so masu sikelin auna morewa duniya cewa ina da abin duniya shine na more mata suna bata kansu lokaci ne sa'ada rabauta samun tsira shine bin Allah da imani wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wanda ma'auninsa yayi rashin nauyi dan shi sikelin lahira nauyi yake yi ya danna ya yi kar nauyi wanda kuma sikelinsa ba nauyi shan fera ne to wannan uwarsa hawiya ce ummuhu uwarsa hawiya ka san me hawiya shine yace wa ma adraka ma iya idan baka santa ba ita ce narun hamiya ya gama surar sai dai wata kuma alhaqa malhaqa wa ma adraka malhaqa sai shiga wani abu kadzabat samudu wa adun bil qari'a wannan samuda wanda muke magana a kansu wa adun bil qari'a Allahu akbar kadzabat samudu wa adun bil qari'a a can sai ce al qari'a wa ma adraka mal qari'a ka san me al qari'a wa ma adraka mal qari'a yawma yakunu an-nasu kal farashil mabsus yace kadzabat samudu wa adun bil qari'a da samudawa da adawa sun karyata al qari'a sun karyata mai kwankwasa sun karyata kiyama fa amma samudu fa uhliku bitaghiya wa amma adun fa uhliku birihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية Allah ya ce kaga sauransu mun gama da su kaga akwai saura kar mu shiga da yawa akar kalla Allah ya azurta mu da jin tsoronsa kuma Allah ya azurta mu da yadda da kiyama ya ce inna rabbaka huwal khallaqul alim lalle ubangijinka ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi ne alkhallaq mai halitta ƙwararre a cikin halitta kuma al'alimu masani bi khalqihi shi ne da ke yawaita yin halitta duk abin da aka halitta shi ya halitta tabaraka wa ta'ala babu ma mai halitta in ba shi ba shi yasa aka ce da shi khallaqu al'alimu kuma shi ne ya san hali da dabi'u na mutane bayansa da ya halitta shi yasa in ya tada alkiyama zai musa kai yajzi alladhina asa'u bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna fasfah anhum wa qul salam fa sawfa ya'lamun kai dai kai hakuri ka kauda kai ka ce salam da sannu za su sani walaqad haqiqa atainaka sab'an min al masani mun baka wasu ayoyi guda bakwai da ake maimaita su umar da ali bin abi talib suka ce fatiha ake nufi saba'an min al-mathani to mun baka haka imamu qatada ya fada haka imamu ata ya fada mun baka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal qur'an al-azim da qur'anin ma gabaki ɗaya din gurin gumdin sa Abdullahi dan Mas'ud ya ce as-sab'ul mathani fatihatul kitab wal qur'an al-azim sauran ayoyi da sauran surorin gaba daya Allah ya rarrashi manzon Allah ya girmama shi da gaya masa wannan tun da kaga an ware waɗannan da ambato to akwai babbar magana a kai kuma tun da kaga Allah ya rarrashi manzon Allah da Fatiha to Fatiha tana da sirri a cikinta ai kwarai da gaske a wani hadisi da Imam Tirmidhi ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗa bayani akan falalar Fatiha ita ce surar da take Allah bai saukar da wata sura mai albarka da matsayi irin ta ba shi yasa ta zamanto ita ce fatihatul kitabi samari din alkur'ani ne gaba daya isu 60 shi yasa aka ce da ita ruqiyya ana yin ruqiyya da ita me ruqiyya magani duk wani da yake da wani abu yake son wani abu to ya rinka karanta fatiha akan wannan abun Allah zai karba ko rashin lafiya ne ko ciwo ne karanta fatiha kai tawassuli da ita ko ka tofa a cikin ruwa Allah zai karba ciwo na wayo Allah ciki na yana ciwo wayo Allah ciki na yana ciwo dauki ruwa ka karanta masa fatiha a ciki ya tabbata ya inganta karanta ƙur'ani a cikin ruwa a sha yana magani ka yi da kyakkyawan niyya fatihan nan dai da ka sani da kai karanta ta kullum sau goma sha a sallah ɗauki ka karanta masa a ruwa ka ce sha da sunan Allah yana sha zai ce ma alhamdulillah gaskiya na samu sauki don Allah wanda ya samu dama ya je ya bude tafsirin imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ya karanta tafsirin fatiha ya ji sirrin da ke cikin fatiha ya ji sunannakin da fatiha take da shi sunannaki da yawa da kuma irin yadda annabi ya yi ta amfani da suratul fatiha amma fa banda bisirril fatiha fa yawa banda wannan masu bisirril fatiha bid'a ce suka zo da ita sabuwa yawa ku karanta irin yadda annabi ya karanta ku yi aiki da ita irin yadda annabi ya aiki da ita amma ba wani ya zo kawai kirkiro ce bisarar fatiha kowa ya zo ya kama a karanta a kammale ta da ba masu buga kasa ma wannan bid'a ne Abdullahi dan Abbas yake cewa an ce da ita sab'an min al-masani ne li'anna tusanna fi salati ana maimaita ta a cikin sallah a wata riwayar aka ce ai Allah ne ya raba ta tsakaninsa da bawansa kashi biyu rabi annabi ya ce Allah ya ce rabin ta nawa ne rabi na bawana ne kamar yadda aka ruwaito daga abi huraira qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wali abdi ma sa'ala idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah sai ya ce hamadani abdi bawana ya gode mu idan ya ce arrahmanir rahim sai Allah ya ce asna alayya abdi bawana ya yabe ni idan ya ce maliki yawmiddin ko maliki yawmiddin a wata kira'ar Allah sai ce majjadani abdi bawana ya girmama ni idan ya ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in sai Allah ya ce hada baini wa baina abdi wannan shine tsakanina da bawana shi ya roƙe ni ni kuma na amsa masa wali abdi ma sa'al duk abin da bawana ya roƙe ni an bashi idan ya ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai Allah ya ce to wannan shine rabon bawana wannan shine abin da bawana yake da shi a cikin wannan sura wali abdi ma sa'ala kuma duk abin da ya roƙa na in shiryar da shi na yadda na karba haka muslim ya fidda wannan hadisin wato a cikin kitabus sala babu wujub qira'atil fatiha fi kulli raka imam muslim ya ce wajibi ne sai an karanta ainihin wato fatiha a kowace raka a cikin sallah an ce da ita masani daga cikin dalilin da yasa aka ce wa laqad atainaka sab'an minal mathani an ce mathani saboda sau biyu ta sauka wasu malamai aka ce sau biyu suka ce sau biyu ta sauka ta sauka a makka ta sauka a madina Allahu akbar kowane sauka da suratul fatiha za ta yi wa ma'aha sab'una alf malik duk saukan da za ta yi tana tana sauka ne tare da mala'ika dubu saba'in dubu saba'in haka imam al-bagawi ya rawaito a cikin tafsirinsa an ce da ita masani ne dan Allah ya ware ta ya zabe ta istisnaha haka imam mujahid yake cewa wannan yana nuna mana matsayi da daraja na suratul fatiha kuma shi yasa Allah girma manzon Allah ya ce mun baka ita sai ya ce me la tamuddanna aynayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum tunda Allah ya maka wannan ni'ima tunda Allah ya baka wannan dama to karka sanya idanka akan abin da muka jiyar da su daɗi da shi na mata da muka ba su azwajan minhum kafirai muka ba su mata da yawa kala-kala kyawawa zahratal hayatid duniya dan tsabar kwalliya ne ga rayuwar duniya wala tahzan alaihim kada ka kullace su ko kada ka ji bakin ciki akan abin da Allah ya ba su alama fataka min masharakatihim fid dunya ka ji zafi akan yin tarayya da su a cikin ni'imar da Allah ya ba su a duniya wa khfid janahaka lil mu'minin ka saukakar ko ka yi kasa kasa da fuffukenka ma'ana kinaya ne na cewa ka yi musu kyakkyawan mu'amala ga su muminai warfuk bihim ka sauƙaƙa musu abin da ake nufin jana ga ɗan adam shine ana nufin ɓangarorin mutum guda biyu ka zama mai kyakkyawan mu'amala wa qul inni ana nadhirun mubin kuma ka gaya musu kai ɗin mai gargaɗi ne mabayyanin mai gargaɗi ba ka zo ne ka ainihin wato nuna damuwarka da bakin ciki akan abin da Allah ya ba su ba a nan gurin malamai suke cewa wannan ayat tana nuna cewa Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya taba damuwa akan ni'imar da Allah ya yi wa kafirai da ya ba su duniya ba wai mata ma kaɗai ba ya ba su arziki ya ba su gidaje manya-manya ya ba su ƙasashe masu kyau technology din duniya ya ba su ilimi na duniya ya ba su kere-kere ya ba su idan aka nuno kasashensu sai kaga kamar a aljannar duniya suke idan ka gansu sai ka ce ba su san yunwa ba kwata-kwata a ƙoshe jajaye ko kuma nan aka hasko wani bangaren mu yadda ka san daga kabari muka fito la ta muddanna ainaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum wala tahzan alaihim karka manta rabonsu na lahira aka ba suke cinyewa su waɗannan ƙasashen arnan su waɗannan ƙasashen kafiran da kake zuwa ƙasashen su kana shakatawa rabonsu na lahira ne suke cinyewa iya duniya sun gama cinyewa kai ku fa za ka ci anan ka ci a can sha Allah Allah ka bamu anan a can ma ka bamu rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati ma hasana bayan nan waki na azaban nari ka ba mu ya Allah mu ci mu more mu hantsi a nan din ma ko ba ka ba a lahira ma ka ba mu ko akwai wanda baya so a nan sai a can kawai yake so ya daga hannun san akwai shi a nan mugan kowa yana so ya Allah ka ba mu dan ba abin da zaka ragu da shi in ka ba mu ya Allah idan ka hana mu a nan din kuma ba abin da zaka kare da shi mu fatan mu Allah ka ba mu anan din ka ba mu imani idan ka ba mu ka ba mu ikon sarrafa shi ka ba mu ikon sarrafa duniyar da arzikin da ka ba mu din ka sa mu fi karfin shi sannan a lahira kuma ka samu ne a gaba ai Allah yana yi ko ga sai na Abubakar babban mai kudi ne fa ƙwarai kuwa ko kusan da wannan ba sayyidina Abubakar yana cikin ma aganiya'u sayyidina Usman ibn Affan yana cikin masu kudi da dukiya shi da ya zuba dukiyar ya zuba ya zuba kudin Usman manzo Allah ce kai daga yau duk abin da sayyidina Usman yayi an yafe masa ba abin da zai ko ma me ma yaje aikata abin da ma zai kawai ya ma darra Usman ma fa'ala ba da hadar yau kina Allah yana iya yi ba na imamun nasa'i imamun nasa'i a karajahun nasa'i ko aka ce in yi zo karatu zakara ake nika masa dan zakara zakara zakara mai sunan zakara zakaran da ake yanka wa imamun nasa'i katon zakara da ya- da ya kusa ya zama irin ɗan rago fasa akwai tafka tafkan zakaru to su yake sa ake yanka masa in an yanka sai ya ce wa matarsa kar a yadda a cire min kashi a hada da tsokar da kashin a dake shi ya yi laushi a yi mun dambunsa yana ba da hadisi yana kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana ambudawa wallahi tallahi kwarai da gaske kuma ka isa ka ce ba nasa'i ba ne sai Allah ya ce mai waje mala kama an zai وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa qul inni ana an-nadhirul mubin ka gaya musu cewa ni mai gargadi ne mabayyanin gargadi kama anzalna alal muqtasimin kamar yanda wato muka tsoratar da ku muke kuma yi muku gargadi kamar yadda muka saukar akan al-muqtasimin sune yahudu da nasara haka abdullahi dan abbas ya ce ay unzirkum wato azaban ka azabil muqtasimin fassarar aya ne muku gargadi azaba ina jiye muku tsoron azabar da za su same ku irin azabar da aka saukar wa almuktasimina sune yahudu da nasara alladhina ja'alu alqur'ana idin sune waɗanda suka sanya alqur'ani idin idin suka gutsutsura shi fa amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'd suka imani da wani bangare na littafi suka kafircewa wani bangare sune yahudu da nasara inji imamu mujahid suka rarraba littattafansu suka kakkasa shi suka kacancana shi attaurar suka yi imani da wani bangare suka kafirce wa bangare linjilar ma haka qur'anin wani abun zaka ga sun yadda da shi wani abun ba su yadda da shi ba fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in Allah ya ce na rantsi da kaina sai na tambaye su gaba ɗayansu ranar tashi alkiyama lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun dangane da abin da suka kasance suna aikatawa a duniya malamai suka ce fawarabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'maluna ai za mu tambaye su akan la ilaha illallah me yasa ba su ce la ilaha illallah ba fasda bima umar ka ci gaba ka bayyana abin da aka umarce ka shine fasda kuma kana iya fassara shi da ci gaba bima umar da abinda aka umarce ka na yin wa'azi da fadakarwa wa a'rid anil mushrikin ka kauda kai da barin mushrikai wannan ayar ayar da ta- da yake magana akan jihadi da yaƙi ta soke ta don ko Allah ya ce ya yaƙe su idan ba su yi gaskiya ba inna kafainaka almustahzi'in lalle mu mun isar maka za mu yi maka maganin masu maka izgilanci fasda bima um- umirta ka je ka aikata abin da aka umarce ka wala takhaf ahadan ghayra Allah kaka ji tsoron wani in ba Allah ba shi shi kadai fa inna Allah kafika lalle Allah ya isan maka daga adawar masu adawa irin su al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi da irin su al-As ibn Wa'il as-Sahmi da irin su al-Aswad ابن عبد المطلب ابن الحارث ابن أسد ابن عبد العزة ابن زمعة wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi masa mummunan addu'a yana cewa Allahumma a'in basarahu ya Allah ya Allah ya Allah ka makantar da shi saboda ya cutar da annabi irin su Abu Jahal irin su Al-Haris ibn Qais waɗanda suka cutar da annabi masu yi masa izgilanci irin su abu lahab sun gaya wa annabi abubuwa da yawa marasa daɗi ba lokaci da mun ɗan babba da misalan abin da suka yi daga cikin sifofinsu alladina ya ji aluna ma'allahi ilahan akar su ne waɗanda suke haɗa Allah da wani abin bauta ma'ana suke yi wa Allah shirka suke yi wa Allah tarayya fasaufa ya alamun da sannu za su sani akwai azabar Allah a gabansu me Allah ya ce ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين aya ta casa'in da tara daidai cif cif ɗari ba ɗaya suratul hijiri ɗari ba ɗaya Allah ya ce wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun waɗannan masu izgilancin hakika tabbas mun sani zuciyarka tana kunci dangane da abin da suke gaya maka ranka yana ɓaci saboda abin da suke gaya maka to shikenan fasabbih bihamdi rabbika ka yi tasbihi ka gode wa ubangijinka ka yi sallah da umarnin ubangijinka wa kun minas sajidin ka zamanto cikin masu yin sujada abinda ake nufi ka zamanto cikin masu sallah Allahu akbar Allah da kansa ya ce wa manzon Allah ka zama cikin masu sallah ka zama cikin masu sallah wa'bud rabbaka kai ta yi wa ubangijinka bauta hatta ya'tiyaka al-yaqinu har sai mutuwa ta zo maka ai ta yi sai an mutu ba a daina sallah sai an mutu ba a daina azumi sai an mutu ba a daina zuwa makaranta sai an mutu wa abudu rabbaka hatta ya'ti kal yaqin kai tai wa ubangijinka bauta in ka gaba kai bauta ba to kana cikin kabari ne ka mutu lokacin da kake cikin kabari kuma zance ya kare shine ma'anan wa abudu rabbaka hatta ya'ti kal yaqin shine cin cewa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا abinda muka faɗa daidai Allah ka bamu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sati mai zuwa insha Allah sai mu shiga suratul nahl wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh cewa do Allah akwai ɗaya daga cikin mata da suke share wannan masallaci tana cikin wani matsanancin hali na rashin lafiya mai mana shara ne a nan masallaci cikin matan nan da aka taɓa aikowa sun ba da kansu saboda Allah za a yi aikin suna share masallaci ba ta da lafiya a yi mata addu'a Allah ba ta lafiya kun gare ba biyan ta ake ba take aikin akwai dan uwa da yake yin barar addu'a shi ma wa dan uwansa an yi masa aiki Allah ya bashi lafiya Allah ya warkar da shi sannan kuma akwai wani bawan Allah da yake yi wannan masallaci gini ya yi hadari na mota wadda nan take aka sace masa kudi masu yawa bayan hadarin da ya yi a masa addu'a Allah ya ba shi lafiya kuma ya mayar masa abin da ya rasa wannan bawan Allah yake cewa Allah ƙara maka lafiya amin tare da mu masu saurare don Allah malam a yi jan hankali akan wasu mazan da suke nuna soyayya akan matar da za su aura amma sai bayan an yi auren an haihu ɗaya biyu sai ka ga wulaƙanci ya biyo baya da hantara kala-kala ko ma ya ce wa matan nan ta tafi gida in kin gaji ki kama gabanki wallahi malam da gaske nake wannan magana wasalamu alaikum ina jin wata ta faɗa tarko ne gaskiya suka faɗa gaskiya ne galibin mutanenmu idan suna neman mace da aure kamar za su mutu mutum babu ƙaryar da baya yi ai kaza da kaza ai kaza da kaza ai kaza da kaza ai kaza da kaza haka ake ko ba haka bane amma bayan mutum ya auri matar insha Allah ta'ala sai ga yana mata wulakanci na fitar hankali to wannan ha'inci ne cin amana ne yaudara ne kuma ka dauka kai ma yarka wallahi tana titi yarka tana hanya yarka wani zai zo ya yaudare ta ya nuna mata wannan soyayyar ya je ta yi mata azaba wulakanci goma da ɗari jiya nan aka kawo mun kukan wani mutum shi ma ya zo ya makale wa matan nan kafin ya aure ta ita nuna mata soyayya kauna ina tare da ke ina son ki ina kaza kaza wallahi malam sai da ya zo ya aure ta malam ashe duka yake duka bayan ta tare kwana ɗibi kwana biyu sai ta ga yaji ya samu dorina lafiyayya dorina lafiyayyan gama ya rataye ta a daki ita ta ɗauka yara zai ta to ni ba haihuwa muka yi babalanta na ya ce me zai da wannan dorina ashe ashe dukan mata yake darrabun ne lil nisa'i ya ajiye bini bini malam wata wani abu ya shiga tsakanin su sai ya zaro dori nan ya rinka afka mata malam duka fa su ta dauka wasa ne ashe da gaske yake yi duka in ya gama kuma ya rataye ta sai ya ajiye bini bini da wani abu ya faru ko da safe ko da daddare sai ya dauko dori na sai dai ta duka shine ta ce gaskiya ita wannan aure ba za ta iya bai sauke mata yace aure yanzu ma aka fara kuma ni dinan da ke gani haka nake kuma duk uban da zaki gaya wa a garin nan ki je ki gaya masa ba saki ba ba yaji kina nan gida Allah ya sauyi yanzu kaga wannan ai babu rashin mutuncin da ya wuce wannan manzo Allah yana cewa masu dukan matansu a cikin ku laysa ulaika bi khiyarikum waɗannan ba zababbu ba ne a cikinku ya ce yanzu ɗayanku baya jin kunya ya daga hannu ya daki mace sannan kuma da daddare ya zo ya neme ta yanzu kai zaka zo ka daki yar wani kai baka jin tsoron a daki taka yar me ya kawo aure me ya kawo duka me ya hadda zuwa ka sai dore na karate su wannan ba daidai bane ba ba daidai bane da wulakanci wulakanci na fitar hankali shi kuma wani wannan mace ce ya sake ta yaya aka yi ita dai laifinta ne je sake ta ya rabu da ita yana rabuwa da ita je aure wata kuma Allah ya jarrabe ta ina jin suna da yaya ta zo tana son sa kamar za ta mutu ta rasa inda za ta sa kanta wallahi malam da ya zo dawo da ita ka san ina ya dawo da ita a kitchen kitchen wallahi ya ajiye ta ta ce kuma ta yadda a kitchen din za ta zauna kitchen katifa ta 'yan boarding school aka sai mata ɗaya matar da ya aura ɗin tana can ciki da falo ita kuma wannan ya iya gyara mata ɗaki ya iya gina mata ɗakin a kicin madafi da ake dafa abinci wallahi mala nan aka tattare kayan aka mai da ita katifa ta 'yan boarding school a nan ya ajiye ta aka ce da rana in ta ji kunya sai dai ta naɗe katifar ta jingine ta yi ne a tsakar gida a zaune saboda haka in kana tunanin irin abin da ake wa mata wallahi abu bai da daɗi wulaƙancin ya isa so ya kamata mutane su ji tsoron Allah wallahi kuma amma rayuwa haka take alhamdulillah duk wacce ka yi wa sai an yi wa yarka ka ja wa yarka bala'i wannan ya ce wai mutum zai iya yin asham ko kiyamun laili ba tare da ya je masallaci ba domin samun karfin tilawar haddasa kwarai kuwa ka zauna a gida kai ta watsa tilawar ka da haddaka yayi ba kai saba wa Allah ba yace mallam a taya mu da addu'a da yan uwa abokanan karatu Allah ya bamu hadda alqur'ani ina jin wannan wani mai dan taba hadda ne yake fatawa Allah ya bada sa'a wannan yake cewa malam ina neman addu'ar ka da ta yan uwa gaba ɗaya musulmi zan tafi ƙasar bangladesh karatu to lallai za ka tafi nesa allah raba ka da sharrin bangalai allah ya taimake ka sa ka yi karatu lafiya ka da lafiya kuma ya sa ka taimaki addini sai ka rinka turowa abokananka suna tura maka karatuka da ake yi don kada mu zo mu rasa ka dan imanin naka da ka tafi da shi ya je ya bari a can yawa duk wanda ya tafiya ya tafi wata ƙasa karatu ko wata jiha da ba a karatu ya rinka turo wayarsa irin wannan abin da ake whatsapp din ana tura mai darasin da ake yi yana ji sai ka ji kana cikin nishadi kaga kamar kana gida da Allah malam ya halatta wanda ya kashe kansa a masa sallah ko addu'a na wanda ya kashe kansa fa ya aikata kafirci ya aikata babban laifi katulun nafsi ya kashe kansa da kansa to amma bai hana a mai sallah ba sai dai babban liman mai daraja kar ya masa sallah a samu wani dai haka dai gashi gashi nan ya je masa sallah an gane ko amma bai hana a masa addu'a ba za a yi mai addu'a Allah ya yafe masa laifinsa wannan kuma ya ce akaram kalla idan aka zo sallah ana cikin yin sallah sai aka zo tahiya sai liman ya riga sai ka riga liman gama tahiya za ka iya yin sallama ka rabu da shi ko sai ya kar to ko kuma ko kuma idan idan na farko dai wannan kan ba sai na bada ansa ba ba ai an san ba daidai bane to kuma tambayar tasa kuma za ta iya daukan cewa ko kuma mutum yana yin sallan sai ya riga liman gamawa to ban sani ba za ka yi sallama ne ko za ka karasa ne ko me za a ce me ka fahimta malam me ka fahimta eh idan liman ya riga shi ga matahiya eh ok irin kamar liman masu gaggawa shi kuma eh to na ga to wannan ne ma yake dan dama dama eh yana iya faruwa wasu limaman suna da sauri da gaggawa kafin ka gama tahiyarka da addu'oyinka ya riga ya gama to ya za ka yi in yi sallama za ka yi sallama baka gama ba ko sai ka jira ka kammala shi wannan malamai suka ce idan ratar da ke tsakanin ku bayi da tsawo za ka iya karisawa amma in ya yi tsawo sosai kai sallama ka bi shi ya ɗauke maka nauyin amma in ratar babu yawa za ka iya karisawa kuma limamai ya kamata su ji tsoron Allah su rinka yin sallah a cikin natsuwa kuma su sani ba su kaɗai suke ba akwai masu doguwar addu'a su ma a rinka ba su dama wannan yake cewa malam idan ka manta ba ka yi sallar azahar ba kai dai ka manta ko yawa wai idan ya manta bai sallar azahar ba idan aka zo la'asar waya zai yi to ya za ka yi ka yi sallar azahar mana sannan sai ka zo ka yi la'asar din ko ka shiga ka shiga la'asar din da niyyar azhar in an yi darka tashi kai la'asar amma ba a zo a dora wata sallah ba a yi wata ba malam da ni da sauran mamu muna bin liman sallah idan yana yin karatu a fili ko a boye to mamu masu bin liman din su ma za su kasance za su yi karatu ne mun gama amsa wannan ayi eh mana za ka yi karatu ko abu yake ko a bayyane sai ka karanta fatiha dole ne kamar yadda riwaya ta inganta imam bukhari ya kawo cikin juz'ul qira khalfal imam malam dangane da bayanin da kai akan warware sihiri wajen yin wankan mutum zai yi a banɗaki ne ko ko a wani guri mai tsafta a'a ba a banɗaki ake batun da akwai ayoyi wuri mai tsafta za ka samu kai wankan me hukuncin masu yin sallah a bakin titi amma gaba ɗaya idansu yana kan bakin titi duk motoci da baburan da suke wucewa suna kallon su wannan sallar su babu khushu'i a ciki suna yin sallar ne dai amma ba su da cikakken lada ba a so kai sallah a inda za a rinka ɗauke maka hankali kuma gaskiya ne akwai masu wannan kuskuren suna sallah a bakin titi kansu yana kallon bakin titi duk wata mota mai kyau in ta wuce suna ganin ta wani ma an ce da aka zo a yi hadari ko cewa wai subhanallahi yana fa cikin sallah wani zai buga wani Allah ya sauke babu khushu'i sallar da babu khushu'i babu cikakken lada Allah ya taimaki malam ta ce wa ita ce tana yin jinin al'ada sau ɗaya a kowane wata to amma wani lokacin idan ya zo ya ɗauke bayan kwana biyu sai ko sati biyu ko sati ɗaya sai ya sake dawowa to malam ya matsayin ibada ta a lokacin da ya dawo duk da cewa ina yin amfani da family planning wasu kan ce kan da wannan matsalar kwarai kuwa duk matar da take wannan allura ta hana haihuwa ko shan kwayoyi na hana haihuwa dole ya rikitan mata da al'adarta da yawa daga cikin mata yana rikitan musu al'ada so amma abinda malamai suka ce sai ki rike al'adar ki ta da lokacin al'adar ki ta da idan ya zo sai ki irga iya wannan kwanaki na wannan jinin idan kuma ya canja ne gabaki daya to sai ki bi shi yanda ya canja din sai ki wari iya adadin kwanakin da ka san kina yin al'ada a duk wata sai ki al'ada ki sauran kuma sai ki ci gaba da mu'amala ki a je gurin likita ne magani wannan bawan Allah ya tambaya mai ban mamaki ya ce wai shi ne janaba ta same shi da asuba sai ya cire kayan jikinsa da ya mafarkin kawai ya yi alwalarsa ya tafi masallaci ba tare da ya yi wanka ba shi wai sakamakon yana jin kunya iyayensa su ga yana wanka da asuba za a ce yaya aka yi da wannan asuban kana wanka shi kuma baya so ma ya rasa jam'i to shi ne aka yake zuwa ke sallarsa yaya hukuncin sallarka a banza ka yi ya zo da kaga ai ganganci yayi daga jin tambayar ka san ya sani tsabar ganganci ne kana jin kunya to baka jin kunya Allah Allahu ahq wa yusaha ya minhu Allah shi ya fi cancanta ka ji kunyar sabawan Allah da zaka ji kunyar babanka kai ya ga kai wanka ko mamanka su ma sun yi ai su ma a lokacin su sun yi ai dakewa ake kaje ka watsa ruwa Allah kuwa idan sun yi magana ka ce mama lokaci ne wallahi ba za ma su ma magana ba ba za su yi ma magana ba za su ce lalle yaran nan wato gabasa ta kai ka je ka sake sallah ka kaji mai ahalari fa cewa man sallah bi ghairi wudu'in amidan ku kada samu me ya ce to ni ba na so na maka wannan karatun duk wanda ya yi alwala wanda ya sallah ba tare da alwala ba da gangan in ji mai alari ya ce kafiri ne yanzu kaga kai ka faɗa da gangan ka je ka shiga sallah da janaba saboda kar a ce kayi wanka kai asarar ta yi yawa banda shiriri tarka ba sai ka dan kewaya wata bayan gida ka dan yi taimama ma fap fap fap ka shashafa ka goge haka ake yi ai in ma kana jin kunya in ka raka baban ka masallaci sai ka sunkuya kamar takalmin ka bari ka dan sunkuya ka dan taba hannun ka ka fap fap fap fut ka buri ta shafa sai ka shiga ka shiga da taimama da kai da mai alwala duk daya ya zaka zo ka shiga sallah da janaba a jikin kamala akwai hadari kwarai da gaske amma dai ina jin irin yaran nan ne sababbin balagan nan ko ba ka bane ka san shi rake sabon yankan rake hakuri ake da shi duk raken da bai nuna sosai ba aka ciro shi to za ka ga akwai ruwa amma ba zaƙin kirki wai mai hukuncin masu ajiye alkur'ani a tsakanin cinyoyinsu to gaskiya shi ƙur'ani littafi ne babba mai daraja da ya kamata a kimanta shi ban sani ba idan a al'adar mu girmamawa ne haka mutum ya ɗora alƙur'ani a cinyarsa kamar ya girmama shi ne to kaga ba komai abu ne mai kyau idan kuma mu a al'adar mu a ganin mu ba girmama alƙur'ani ba ne ka sa shi a ƙarƙashin a tsakanin cinyoyinka to kaga bai kamata ba to yanzu in tambaye ku da ajiye shi a ƙasa ajiye ƙur'ani a ƙasa a nan masallaci a ƙasa ba a ɗora shi akan kafet ai ba a kan ɗora shi akan jaka ko akan wani katako ba da ɗora shi akan cinye wanne ya fi mutuntawa akan cinye ya fi amma yanzu da yawan mu za mu zo mu ɗauki ƙur'ani sai mutum ya ajiye shi a ƙasa haka baya jin nauyin zancen Allah ne amma in kuɗi ne dubu ɗari da shi ba zai ajiye su a haka ba aljihu yake sa su ko mutum ya ajiye ƙur'ani yana ƙoƙarin taka shi so yanayi ne gaskiya idan mutum yana ga ya mutunta shi ne ya ɗora shi akan cinyarsa ina ga babu laifi a kai idan kuma al'adarmu ana ganin wulakanta shi ne to kaga haramun ne kenan wace irin shayarwa ne take haramta da ga mace sha uku yaro ya kama nono ya tsotsa ya tsotsa ya sake ya daɗa kamawa ya tsotsa ya tsotsa ya tsotsa ya sake ya kama in yi na uku to ta zama haramu a gare shi ba aure shi ina roƙon Allah ya ba mu sa'a Allah ya ba mu dace malam da Allah a sanar da mazajen da suke zuwa da matansu karatu wannan masallaci mai albarka su rinka yi wa matansu jarabawa idan sun koma gida su tambaye su da Allah mai aka faɗa a karatun nan kada mutum ya rinka ɗauko matarsa ya taho da ita kawai tana zuwa shan iska ba tare da yana bincikanta me ake karantawa ba ya ce don wasu matan gaskiya suna zuwa ne kawai su ta surutun su su sha iska su yi hira da ƙawayensu kawai ba tare da sun ji me ma ake faɗa ba so yana da kyau ma za a ji ku rinka binciken matayenku kuma daman gaskiya haka mata suke a ɗabi'ar su malam duk inda mata suka haɗu malam ko a haramin makka ko na madina suna da wahalar sha'ani sai kaji 'yan sanda suna shiga cikinsu ana ta musu tsawa ku daina aka ɗabi'a suke sai dai allah shiryar da su a bar ku a gida ku yi gulma a kawo ku masallaci ku yi surutu ku zo kuma da kun ji labarin mutum zai ƙara aure ku yaƙe shi lamarin ku sai haƙuri Allah sauƙe muku ni na goyi bayan shawaran wannan matar da ƙarshe wannan dan waya ko takarda nasiha ce ga masu adidai sabu ni kuma in Allah sa da na ɗauki wannan takarda za mu yi wani wa'azi na musamman akan yan adidai sahun nan ko hudu ba juma'a ko wani karatu na musamman ga abin da ya faɗa kuma a iya fahimta na irin abubuwan da suke faruwa kamar haka ɗin ne ya ce malam Allah ya mai da kai gida lafiya kuma Allah ya kare ka daga sharrin mahasada amin ya ce malam dan Allah a ja hankalin wasu daga cikin masu jan a daidaita sahu haga ya yi adalci ya ce wasu daga ciki ya ce malam za ka ga wasunsu suna ɗaukar mata masu zaman kansu karuwai suna kai su wajen lalata kuma su ɗin masu a daidaita sun san wannan matan karuwai ne kuma sun san lalata za su ya ce abin bakin ciki malam sai kaga idan ya kai ta sai ya je ya zauna ya jira sai an gama barnar sai ta yi barnar da za ta kaga lalace ta kai yanzu fa su ake ɗauka matan a kai su inda za a yi barnar da su a biya su a dawo da su wallahi malam akwai wurare da yawa a garin nan da ake wannan abu da yawa ba za su irgu ba sannan ya sake ɗauka ya kai ta ya ce malam wasu mata in sun yi ƙarfi su suke sayan adaidaita sahun da kansu da kuɗinsu sai su ba wa ɗan adaidaita sau kuma su rinka kiransa ya rinka ɗaukansu yana kai su gidan banza ana lalata da su ɗin kuma ya sani an yi magana ya ce uwar ɗakinsa ce ya ce malam lalacewa ta kai ga akwai yan adaidaita sanun da in ma ba a samu kasuwa ba ga su mata masu lalatar yarjejeniya suke yi da masu aikin banzan shi din fa sai an lalata shi ma dan adidin sau shi da kansa za a kira shi a sa shi ya je a koya masa zina daga yaro matashi bai san zina ba amma daga shiga wannan harkar ta adidin sau ya zama kasur gumin mazinaci a yi yarjejeniya da shi akan aikin masha da ita matar ya ce wallahi malam wannan ya jawo wasu da yawa daga cikin samari matasa shiga zinace zinace ba hawa ba sauka ba san hawa ba san sauka ba ya ce wasu kuma wallahi malam sun zama direbobin karuwai sun zama kawalai wasu kuma sun zama direbobin masu kayan maye akwai adidi sau adidi sau a garin nan da kayan maye ake lodawa a cikinsu aje a kai su gidajen da ake shaye-shayen maye ya ce malam ya kamata kai wazi akan wannan malam kaga wannan ai lecture ce mai zaman kanta ta isa dai an gaya mana halin da ake yi in tambaye ku yan uwa masu sauraron karatu wannan abin da bawan Allah ne ya faɗa akwai sharri a ciki ana yi hadda ƙari hadda ƙari wato idan ana gaya muku barna da laifuffuka da ake a garin nan wallahi tallahi malam hankali bai zai dauka ba amma dai yanzu babu lokaci lokaci ya ƙure mun ji abin da aka faɗa na farko dai masu yin adidin sahun suka san suna wannan su ji tsoron Allah wanda suke sayan adidin sahu suna bayarwa ana musu sana'a su ma su ji tsoron Allah ba abin da za mu ce da ku sama da ku ji tsoron Allah kuma ya kamata a samu lokaci wadatacce a yi musu nasiha a ja musu kunne musamman yara matasa ƙanana da suke shiga wannan harka ta adidai sahu mutum kaga ko sakandare bai gama ba saboda kokarin neman kuɗi ya lalace ya mai da kansa kamar babban mutum ya san dukkan hanyoyi na tsiya da rashin mutunci yan uwana ko kun san cewa yanzu yan mata a cikin adai da sau suke canja riguna ko kun sani a yanzu a garin nan na rantse da Allah kana goye da yarinya adai da sahu za ta cire hijabinta ta cire riga ta canja ni da idona na gani mun yi kiliya da wata naga tana cire hijabin tana canjawa kuma yana sani ko kun san yanzu mata a daidai sau nan suke shiga suke rungumar junansu kuma suna kallon maza suna dariya wannan ta rungume yadda ka san yan homosexuals tana runguma yar uwarta tana riƙe yar uwarta ba na ma maganan matan da suke cire mamansu a daidai sau suna ba wa 'ya'ya ba na ma magana wanda suke yaye gyalansa su cire kirjinsu wai zafi suke ji ba na ma maganan macen da za ta cire dantsanta wallahi dantsanta za ta fitar da shi waje tana shan iska ta yaye riga ta yaye hijabin kaga dantsan hannunta da kunshinta da komai duk a garin nan ana yi banda kuma waɗanda suke yin goyon biyu goyon uku da mata a daidai sau sau da yawa anan mun tashi da karatu anan za mu fita cikin gari za mu wuce muna gani an zo biki ka kasa gane ma ina ma dan adidi sau gaba ɗaya mata sun danne shi ya ɗauko mata wai ɗaukan amarya da adidi sau saboda bala'in talauci mace a baya mace a gefe irin na gefen nan mafi goyon nan da ake mace a nan gefen daman sama mace wallahi a garin nan saboda ba wanda zai musu magana babu wata dokar da ta hana su babu kano dai ana sallah akwai masallatai amma ba doka ko ba haka bane ba yi ko baka isa ka tsaye da yaron nan ka ce masa dan me ba wani ma zai iya tsi fakin dan mota ce ina ruwanka da shi me ya maka kai ya taba addini a zuciya yake malam ka kyale shi kar da Allah yan abin da addini yan nuna addini wai ku sasar gafara da Allah ka ba mu guri da Allah kaza kaza kaza a garin nan duk haka za a yi ma a zazzage ka kana ustaz ɗinka da dan gemun ka dole ka shiga kai tafiyar ka mata a wannan store store dinnan shaguna manyan shaguna a garin nan yanzu bayan isha ko ai ina jin da yawan ko kila kuna komawa gida ne ku kwanta wanda yake da harka yana iya fita bayan isha ya je manyan shagunan garin nan da ake sayayya ka je ka ga yadda mata suke caba kwalliya da ado suna nuna tsiraici zaka ji haushi ranka ya baci wani lokacin kuma zaka ga wasu wallahi tallahi da mazajen suke zuwa wai yanzu dan birni a garin nan burgewa a wajensa shine idan mutum yana da sabon aure ko yana da matarsa mai dan haske sai ya sa ta yi wanka ta fesa turare ta saka lalle bara ta sa hijabi ba ya dauke ta ya tafi da ita ɗaya daga cikin sito sito din nan duka duka sayayyan da za su yi ba ta wuce sayayyar ɗari shida da hamsin ba su je su gama zagaye sito din nan da kwandon kaga sun gama zagayen gurin ba su cika kwandon ba ko rabin kwandon ba sa ba saboda ba abin da za su yi amma sun tara ma ba kuɗi sai dai fasadi ya nuna mutane shi yana da mata ita ma ta nuna cewa tana da kwalliya da yawan su zaka sha mamaki idan ka je sai dai ka rufe idan ka wani kuma zaka ga yazo da yan ƴaƴansa yan mata gandan gandan tuma tuma karti madaka dawa sai ka kasa gane me yake nufi ya kawo ya tallata su ne saboda ba su da samari babu samarin bari ya zo ya zagaya a sto da su ya shigo da su a mota sun sa matsatsin kaya sun sa ƙananan kaya kamar za ka musu magana ga su da babansu kuma wallahi ka ake a garin nan amma da Allah ku dan gwada ku gani ‘ya'yan musulmi sai an fito a zo a ce taimaka da addu'a masara ta yi tsada da saura ma wallahi masara ba ta ma yi tsada ba nan gaba ne za ta yi tsada Allah wallahi kuwa ai inda ba ku daina saba Allah ba kun rinka ganin canji kenan ai canji akasi negative canji kuma duka wannan abin da na faɗa ina gaya muku a cikin ɗari ban faɗi guda ɗaya ba so wani lokacin ka fita garin nan da daddare da bakin ciki za ka dawo in dai kana da addini ba abin da za mu ce sai dai a ci gaba da wa'azi a ci gaba da faɗakarwa ku yi haƙuri a makarantun ku na islamiyya ku yi ta wa'azi wataƙila akwai irin waɗannan ɗaiɗaiku ku yi haƙuri a makarantun ku na boko in kun samu dama ku yi ta isar da saƙo ku yi haƙuri a gidajen biki da 'yan uwanku dangi ku rinka gaya musu gaskiya amma fasadin da barnar ta yi yawa ta yi yawa a daidaita sahun nan hazzina ana yi ni dinnan da ni da 'yan hizba na ga malam ikirma nan ina jin shaida ne ko ya manta ko ya tuno akwai da kanmu wallahi a wani lungu a garin nan muka je muka tashi wasu na ga abin ba zan iya ba na ce kai ku tsaya mu yi aikin allah dama an kawo mana rahoton gurin muka biya ta gurin hanya ta biyo da mu muka gani ga dan adidi sau ya zo ya yi fakin da yarinya mace da wani a ciki yana taɓarna da ita shi kuma ɗayan ya tsaya kamar wani gadi yake yi ka duba fa kuma a tsakiyar gari a unguwa irin layukan nan da ba a bi sosai muka tsaya muka baza su ba zan faɗi mai muka musu ba amma dai mun baza su mun musu aikin Allah mun taimake su ba kyau kuma kai ma a anguwarku za ka gani in sun rena muku hankali da koruwarku a anguwar a anguwar dan adaidaita sahun zai shigo ya fakin ya dauki yarinyar unguwar ya yi tsiya da ita a cikin adaidaita sahun wallahi ya tafi ya bar muku kama ma ya bar muku bala'i watakila kanwar ka ce watakila kanwar abokinka ne watakila yar gidan makocinka ne duka ana yi da wai gadara wai ana rayuwa wai ta yanci wai yancin banza yancin wofi me yancin da za a saba wa Allah kar ku rinka bari ana yin barna ku zuba ido ku kyale ba daidai bane ba اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحم حوزه الدين يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته